عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوى ربنا ترى لما ترى الوزن لماذا الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan 12 sanadiya 2020 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira da mun tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda bayanin sun gudana da dama game da yadda abubuwa za su kasance bayan an bar wannan gida. Difa'ul amalin saliha anil mu'mini fil qabr. Yau za mu magana akan yadda kyawawan ayyuka suke kare mumini a cikin kabari. Idan mutum ya shiga cikin kabari Allah ya azurta shi yana da kyawawan ayyuka waɗannan kyawawan ayyuka za su tare mutum za su yi kariya zuwa gare shi kamar yadda mun yi magana cikin bayan cikin daga cikin abubuwa tamanin na sababan lin najati minan nar akwai sura wadda ake ce ma suratu tabarakal ladhi bi yadihi mulk kuma nan bayan mun yi magana kai cewa ta kan zama kamar lauya ga mai karanta ta cikin dare to ranar lahira ta kan iya shiga kabari za ta zama kariya gare shi wajen azabar kabari saboda aka yi da muhimmanci mu dage wannan sura na kwatanta wani lokaci mutum a kaga jima to idan ka ɗauke ta minti uku ya isa ka karanta ta a cikin dare to amma kun shaidan ba zai bari ba wannan minti uku inda mutum hira zai yi zai yin awa uku bai gaji ba amma da ya ɗauko surar nan zai karanta kafin minti uku na ya ƙarin ba ta a bakare jini jini jini jini kuce ta koyo haka za a yi sata mutum har sai ya kalli ƙur'ani na neman ya sulle inda ƙur'ani ya ke karanta in ko da kane haba kana yin aya uku aya hudu kawai sai ka ji shu kawai ka wuce idan ka warko ka ji kawai ka ji wai ya aka yi ne wani ina ka tsaya ka tsara ko ma daga farko ka tsara je shu ma za a ba garin nan ba ta karanta saboda ce sai za ka abin da za a samu ana karanta ta to ba sai kokari ya tare ba kullum na ba sai aka yi saboda ka ayyuka na kwarai sukan zama difa'un ne su ne wa mutum kariya عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألزموا حديثي لك أبو هريرة الله تعالى بسيرك أرويت حديثي لك من زم الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره wato mamaci yayin da aka sanya shi cikin kabarinsa lokacin da mutum ya mutu aka ɗauka aka sake cikin kabari إنه يسمع خفق لآله لآله أي لآله حين يولون مدبرين wato mutum yana jin motsin sawun takalmar ɗan uwansa lokacin da aka aje shi aka juya baya lokacin da suka aje shi a cikin kabarin nan suka tashi suka juya baya to yana jin sawun takun motsin takun sawun su suke takawa fa in hamu fa in kana mu'minan kanat as-salatu inda ra'su idan ya kasance mumini ne ko mumina to sai sallah ta zo wajen kansa ta tsaya za ta gadi kenan wa kana qiyamu an yaminihi azumi kuma ya zama yana dama da mutum wa kana zakatu an shimali sai zakka kuma ta kasance a gefen sa na hagu har Allah ya bashi halin da zai zakka wa kana fi'l al-khairati ayna as-sadaqati was-salati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas inda rijlayhi sannan kuma sauran ayyuka da ya aikata da alkhairi wanda sadaka na ciki yawan sadakokin da mutum ya yi wasala da sauran sallah da ya yi ko san nafin fili ko na kuma salati da ya yi na ce abubuwa wal ma'ruf da abubuwa da kirki da ya aikata wal ihsani ila nasi da kuma kyautata ma mutane da ya yi na wasu abubuwa na shi murmushi ne gaisawa ne sakin fuska duk da irin waɗannan wanda ana sa su cikin hijab tsakanin mutane saboda haka su kuma suna nan inda rijilai ya sai tsaya wajen kafafun mutum kafo ta ina fayuti fayuta min qibali ra'atihi sai a zo mashi ta wajen kai ana neman ta nan ne za fa taqulu sala sai salatu sai ta ce ma qibali madkhalu ta ce babu wurin shiga wurin ta tauri na na kare nan sai ba iyo biyuwa tauri na a cutar da shi saboda haka tauri na ba wurin shiga ثم يؤتى عن يمينه sai a zo ta gefen dama kuma fa yaqulu siyam ma qibali madkhal sai azumi ya ce babu wani shiga ta wurina ba za a samu ta wurina ba ta nan za ta ba wani mai gidana ba ba ta ba shi ta nan ثم يؤتى عن يساره a zo ta gefen hagu fa taqulu zakka sai zakka ta ce ma qibali madkhal ba ta wurina za a shigo ba mu nima ثم يؤتى من قبل رجليه أزوت جيف الأفاق أبيوت تنقف كيلا ويقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإنسان إلى الناس ما قبل من خلق sai shi ma sadakoki sauran na nafilfili da sauran salloli da sauran ayyuka na ma'ruf amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar wal ihsan ila nas da kyautata ma mutane da mutum yayi su ce ma qibali madkhalu tawila ba hanyar shiga kaga ta koyina an kai ba wurin da za a taba shi kenan fa yuqalu lahu ijlis shi ake to ka ji zauna fa yajlisu sai ya zauna qad mutilat lahu shamsu an kwatanta mai yanzu kaman ga rana nan fari tas wa qad azanat lil ghurubi an ba ta yi misali sifaduwa fa yuqalu lahu ara'aitaka hadha alladhi kana qablakum ko ay ma taqulu fihi ko ma hadha alladhi ma أرأيتك هذا الذي كان كما لكم ما تقول فيه وما لا تشهد عليه sai a tambaye ta a ce mashi me za ka ce game da wannan da ya wuce gabanin ku wanda ya zo gabanin ku ma ta kulu bi me za ka faɗi game da shi wa ma ta shahadu alaihi menene za ka yi mai shaida a kai fa ya kulu da'uni hatta wa usalliya sai ya ce kudane ne ya tsalla ta sunna tunda rana ta tafi za ta faɗi fa yaquluna innaka sataf'al akhbirna amma nas'aluka an su ce za mu baka kai sallan babu labarin abin da muke tambayar ka ara'aitaka hadha ar-rajul alladhi kana qablakum ma taqulu fihi wa ma la tashhadu alayhi ba mu labarin mutumin nan da ya wuce gabanin ka me za ka ce game da shi na ga muku jiya magana da muke yi duk rikicin da za a cikin kamarin da gaskiyar magana akan manzon Allah shi ya fi tsanani idan mutum bai ɗauki manzon Allah da daraja ba bai imani da manzon Allah yadda ya cancanta ba nan ne babban masifa shi da kan ya faɗi ya ce in dai fitinan kabari ne a kai na ne za ta mutu fitinan nan duk yawanci fitinan nan akan manzon Allah ne sai za mu ce ya ta kusa da nan wurin yana ɗaukan maganar da yahudu suke faɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma yanzu ba abinda manzon Allah ya karantar ke burge shi ba abinda Yahudu suka wadi to mutum ya shiga wuta tsarin nan na gaya muku na ce wato Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa duk bautar da mutum zai yi ko a cikin hijirar Isma'il yake ta bauta wallahi alazim in har ya kasance akwai wani abu da Yahudawa suke yi kafirai yana jin yana burge shi fiye da karantawar manzon Allah ya tashi ranar lahira cikin zaka da shi to kuma wala ga yadda mutanen musu da yawa mutum bai sai ga sha'air na musulunci ba sa burge shi rana magana wasu abubuwa na musulunci sai ya rika nuna musulmai ma gidadawa ne su ma ne komai ba waɗanda suka iya abu su ne yahudu kuma wannan duka ga zuwa fitri ne yakin mutum a kwakwalwa da tunani ya suka yaƙe shi da makami idan ka yaƙi tunanin mutum wannan sharrin dafe shi sai ya yaɗa shi har da 'ya'yan shi ba za ka sai koma da duniya ba kaga da makami ne wa shi kaɗai za a jimawa ba kamar yanzu ba da matar kana duba ka ɗauki nufuzul yahud ko haƙiƙatul yahud kaga irin yadda yahudawa suke mai da musulunci da yadda suke ɗaukar addinin musulunci da yadda suke ɗauki laraba dama daga laraba za su faru to aka ce laraba gidajawa ne laraba karatu to shi kenan ta samu mutanen musulma zai su fara shiga cikin wannan abu da su fara magana sai su fara zuta addini a takaitai ta su ba su sani ba wannan shine mental concept intellectual terrorism al-ghazw al-fikri yaki da tunanin mutum a kwakwalwa ya fi yaki da shi da makami zuwainar cewa ya idan muka samu kofin giya daya da kuma mace guda daya muka burkuta maka tunani ta ɗauki wannan kofin giyan guda ɗaya ta shiga cikin abin ta ce amfa aikin da za su yi masa kanka guda dubu ɗaya ce ba za ta wannan aikin ba saboda saboda in aka yaki mutane ta tunani an gaba duk wannan masifin da kuke ganin muna ciki yaki ne na babalwa aka yi mu aka yi mu aka yi mu waɗanda ke iya ce mana shugabanninmu an yaƙe su ta tunani shine intellectual terrorism in akwai wani terrorism a duniya da ya kamata a ce manyan kasashen da suke cewa wai su suna gaskiya to abin da ya kamata su fara yaki da shi yakin tunani da ake mutane shine farko intellectual terrorism to shine babba domin mutum ya yake ka tunani sai ya sai sai an kai shekara ɗari ana cin musiba wannan yaki ba iyaka yanda aka yi maturkiya tashi asalin wannan yakin tunanin sai da suka shirya shi sama da shekara ɗari suna shirya yadda za a yi a samu ɗan cikin gida ya jima musulunci a cikin gida su ɗauki wannan su kai ya zo bai yi ba ya mutu su ɗauki wannan su kai ya zo bai yi ba har aka kai akan mustapha a tato aka samu suka ɗaukai suka goge mai tunani yana da kwakwalwa suka goge tunanin nan suka samu abin da suke so dafin da suke so a cikin a turkiya a kaza kaza da nan wurin nan ne cibiyar musulunci talabo nan ne kujera sandan mazu Allah tana nan nan haddata ta zama mazu Allah cikin wannan wurin nan amma yadda suka yi kace-kace da wannan wurin har sai da Mustapha a tato ya kai matsayin da yana bacci ana kiran sallah ya sha giya shi ya koshi aka yi kiran sallah ya ce ma hadal kalbul asir wani mugun kare ne ke haushi aka kira sallah aka ce ya mai masa kiran sallah ne wata gari za a rusa masallacin masallacin asalin da ake ji isa ka rusa shi sai za ka ce ga ana cewa musulunci baya rushewa sai da 'ya'yan shi musulunci kamar wata itaciya ce ba lazani to ba mai karya ta sai 'ya'yanta dubbat abin da kaji ana yi wa musulunci nan ana yi galibi ana goyon baya ana samun wani musulmi ne rubabbe ya shiga gaba sai ya tafasawa an magana ta shi ba musulmi ba ne an magana ce shi baya musulunci shi ba musulunci yake bai ce amma fi ka asalin ma musulunci nan ko rubabbe ne aka samu aka sa gaba duk abin da za a yi sai shiga gaba balla duk inda ake so a fasa ta a sai zai fasa in sai zai magana ce shi ba musulunci a ga mai musulunci shi ba musulunci bane shi to za ka na da kabila sai sa musulunci ita kamar ita ce ya ce ba mai rusa shi sai ka'yanta haka kawai wani daga waje ya fito ya tsofaffi musulunci da rai ba ba za a baki ba sunan ma ba za su bari ba amma duk inda ka ji an jima musulunci an jima musulmai to in ka koma za ka ji da rubabban musulmi ya samu ko ma can baya ka ga daulolin da aka rubuta na musulunci duk inda ka ji ko dai aka samu munafiki ko aka samu kai shi'a ya shigo ka kalli yadda aka haɗu da wazirul alƙalbi da hulako haka suka tada suka dinga kasa musulmi wannan wazirul alƙari ɗan shi a hola ko ya wuri suka haɗu suka dinga haɗa kai suna samun kuɗi kawai suna kasa musulmai to haka ake har gobe an tashi a tashi a tashi a ce musulunci a ce saboda musulunci kaza amma daga ƙarshe mutum ba a san ma ba shi ba musulunci ba shi ne musuluncin sun yi hannun riga tuntuni wannan shi ne babban masifa ina ne saboda haka ba a wasa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya samu ma ya ta kokari ya gano ya karanta tarihi ya yi dabi ya yi dabi har ya samu ya ji lalle son manzon Allah ya shiga cikin zuciyarsa sannan kuma yana girman manzon Allah in duk duniyar nan aka taru aka balle gefe aka saba wa bangaren manzon Allah mutum zai ibin waɗannan ya ji kan kaɗan ɗinnan da suke manzon Allah komin tsanani komin wahala komin abin nan in ma mutum ya ga wahalar za ta sa ya ja da baya sai ya roƙi Allah ya ce Allah ya kashe shi kafin ma wahalar ta sa ya jidda ya addu'a da dai mutum ya bar gidan in karanta wa manzo Allah ya bar hanyar manzo Allah gare mu sai su gaba da rayuwa a wannan bangaren falan sani imamul bukhari lokacin da aka zo zai aka so ya saba makarantar wannan manzo Allah kabiru imamu ahmad irin dukan da aka yi imamu ahmad kuma ba wani abu ba ne lokacin za mu ga kamar karamin matsala ne amma a can wurin matsala ce babba domin inda sun yi wannan fannan da yanzu bannan nan har ƙarshen duniya ba mu bambare ta haka ta so aka ce qur'ani maganar Allah ce ba halitta Allah ba ce waɗancan suka karkace suka ce qur'ani halitta Allah ce magana abin nan halitta Allah ce su ko suka ce qur'ani maganar Allah ne aka saba aka kama rigima duk wanda ya ce qur'ani maganar Allah ne a kama ta ita duka sai ya ce halitta ne ka ce ina halitta ne za ta tsufa za ta yi kaza za ta ko a rizala na abin da aka tabbatar ke nan shan qur'ani ba halitta ba ne baya ne ta sai tsari sai tsufa to shi ma abu zai alƙarawa ne da sai dai aka yi ta neman kashe shi ba kan wannan maganganun akan wannan mukaddiman da ya yi ta risala sai aka yi ta neman kashe shi kuma da za ka gane mutanenmu irin mu ɗaya da wasu har yanzu shi abu zai alkhairawa ne ya faɗi a cikin risala cewa bai kamata mutum ya aje kare ba sai da dalilai kaza sai da dalilai kare kare kada aje kare to aka zo kuma ya taɓa mutazilawa ya jima mutazilawa a risala a wannan mukaddima ta ta ajira da yi babu ma ya zubu menene ma ma tarfiqu bihi al-alfin ko wannan bari dole ne abinda zaka zama ka itikadi da shi kuma harkar ka ya faɗi ya dinga kawo su wa annahu ta'ala fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ko kuma suka ce a a ba haka bane sai dai a ce huwa fi kulli makanin bi zatihi yace a aka haka wuta zana suka ce to ko mutumin ne in muna son mu zauna lafiya mu kaje shi yake to wale da aka yi shi ba ka nan kawai to na ka bare nemo kan kuku tun da mutane ba za gane shi kowa ya kashe ka zai gida sai wani ɗauko ɗan kuku ya aje da ya aje ɗan kuku nan na motsi shi ma ya ke gane shi shi kafin a zuwa ta tashi shi ma ya wani abu manyan ɗalibai da suka koma suna tambaya to malam ya ce ba a aje kare yanzu kuma ya aje kare me ya hukunci kaji malam zane ka gane ma abu da wasu a kana ji dai yanzu ne ne tambaya ka gane rikicin to shi yanzu kamar yanzu kai ne yanzu rikice karatu kawai zai ka tayo wajen karatu zai kaji wajen karatu zai ka zo karatu malam sadi yau babban shehi a shehi malam sadi zai gabatar da muhadara to ga masu gadi a bayan ka tsare ka ka gama muhadara sai ka faga ka tafi gida kuma ka taukai kaɗai ka je ta gida ka gaba da kai kaɗai to wannan gadi ya yi to gaba gari jiwa sai zai karatu ta kalibai wasu karatu ta yi tafiya su gida ba ruwan zira zai kwana lafiya ko zai kwana ba za a yi ba ruwan sai ga bari ya ɗauko ɗan kare da aje saboda ya rika tuna da ya shi sai zuwa goma zuna faɗa kuma kan ya aje kare ya yi dalili da zai zama lai aje kare ba ya ce ba kyau ba su tunanin cewa to me yasa aje kare yanzu to zo zai gani wanda su gani zai aje karen to zo kuma na da jinsa ya aje kai to haka muke na ka ga ba kuma waɗannan maganganu da yawa za ka ga ana samun matsaloli a unguwanni ko a wani wuri su ce a su wace ga kawai ka danda wata kalin ilimi ne sai ka ga da cikin limami ne mai baya rike sallah an gama sallah ko ba ta rika idan ka tambaye ka ce me yasa ba ka rike sallah da cikin limami ko ba ka rike sallah sai sai sun gaishe wani rasa suna ran nan to za ka sun gaishe wani rasa suna ko sun gaishe wani sadakan uku ko in an je makabarta yana adda yana da ya adda ko ko gaji sunna ta kai kowa ya gaji to to kuma ba su taɓa sanin ya ake yake cin abinci ba kafin ka sana ya kakkade da nisa ku rika ba shi kuɗi wani gani in zai je adda bakwai a zuwa uku can ya ga ta uku suna kamar yaro in yi addu'a makabarta za a lissafo su wanda suke addu'a ko ga gida ai komai da duniya Allah mun da za a ai komai ko ba a ba su ma'anar su an ce sallah a ce malam wa da ne ya ja sallah shi addu'a za a ba shi duniya kullum ba ku ba su kokobo ba kuma shi yana to ya kuke so yi ku tare mai matsalolin ku gani sai yadda kuka ce a yi duk inda aka zo aka da an ce nan wa malam ma an ce kaza an ce kaza ke zuwa da zamu sai mai sunna ya ce ai an gama sunna ai sunna sunna tabbata sunna sunna kuma kuna tabbata ta ran nan nan na zo nan da daddare bayan na tashi da daga masar sai na kore je da muka dawo ina kadar da muna so mu ga malamin mutum wurin muka tarar da shi ana wata gaddama mai zafi da kira shi da sai kai kace ce ce ce zan je da gardawa da wuta ya ce awa na wallahi da dauka ba wai wacce ce malami ne je zai ga bari ya bada lokaci su ya yi ya ce na ce ce ko ba ku gaba ba jayayyar shi ne shi cewa yake bai ga dalilin da zai sa a ɗauki limami yana karantarwa a wani wuri yana koyarwa yana sallah yana yi masa kaza kuma wai a wata a rika ba shi wani abu ba shi wannan kuɗin da aka ba shi haram ne mutlakan yake ba yadda za a yi a shi kuɗi shi ne malami shi kuma malami ana ta rigima da shi ko malam har ya ce ga da ne ya ce da su ce da to kaji na je rigima to duk wannan haka tunanin mutane yake kullum sun tuni ko a karatun addini sun tuni da mun san da ba muke koyarwa a gida haka ka koya mana wannan muka gano kai mutanen da muke koyarwa gidan nan yawanci tilannu ne bari ka gani da in ka je koyarwa ba yadda za a yi kai da ka faɗa abin da za a baka cewa za ka koya a sai karatun ka na addini ne ba sai samu dubu da abin da daga na ba ka baka to sai yi wata goma ba za ka kokowa ba sai kuma kana hama shi kaje kana hama shi alheri ko to mai ba ka na kawo da mai tsari da ko tunani da take yana da darajar ta addini idan ka fara koyarwa to abin da zai baka kyauta sai ya linka san albashin da zai baka to goma dan haka kada ma kai bakar ka koro wani kamar ya yi zo da wala to zai zai zo wanda ma suka yi ne gaba kuma ya gagara kullum ana magana sai ce ladar ku tana ladara a gaban ka na gaya muku malami da ya bada tsire mu wani wata rana yace ka malamin gane mutanen na tsire nuni na ce kun tuni na zan tsire nuni saboda malami ya dauko yana koya ma yaransa addini yana da shi dubu uku duk wata duk wata dubu uku malamin addini mai koya ma ƴaƴansa kuma science da physics shi kuma dubu talatin duk wata dubu talatin wallahi na gaya muku malam zai dubu uku wancan wannan dubu talatin duk wata ran nan sai malamin da ke koyar da science da sai da sai samu aiki yana kuma san ina kuma oil company ya tafi aka zo sai ma sai ba wani yaran nan sai ce of malam ka gani malamin mu gashi yara sun saba da shi kuma yanzu ya samu aiki oil company ka san ba da za a mulkar shi saboda aka yi asiri za ta zira wurin ka ga yanzu kai ma sai sa ake cewa ku zama masu ido biyu ku zo masu ido ɗaya in kana da addini idon ka ɗaya ido ko idon ka ɗaya har shi ba gaban mai addini wani ya yarda shi idon shi ɗaya yana da addini ya tashi gama mutane sai da yake mu idon mu ɗaya wai saboda yana da addini idon shi ɗaya mawukaci bayan ma shi ke da ido to da aka aka zo da wannan aka ce to tun da aka yi yanzu da Allah ya sa idon ka biyu ka iya wannan ka iya wannan ka ga da kai riƙe yaran nan tunda sun saba da kai sai ta abin zai gwada malan da aka gwada sai ma aka gano a sai ya ga wancan iyawa wanda ya tafi ma ya fi shi iya shi idon lashi masu kwaci bin ko ta ina yana da ido aka ga ya iya ma abin nan sai wata ya ƙare kawai sai aka ɗauko dubu talatin da uku aka ba shi ya shi dubu talatin da uku ya ce ma salihi na duka har ya tafi ya duba ga dubu talatin da ya dawo sannan ya naga kuɗi dubu talatin da uku ya ce a an yi kuskure ne ya ce a naga dubu talatin da uku ne sai ce eh na ɗauka ko zuska ne ko wani abu ne aka yi abin nan bai ce a a ai kuɗin ka ne ai dama shi wancan malamin dubu talatin ne ce ba shi kuma muna ba ka uku ba dubu talatin da uku kenan ba ya ce haka ne ya ce ai shi dubu talatin ne na shi dama saboda na shi uku sai kuma za ka islamiyya ne dubu uku su dubu talatin da uku kenan kuma ba insha Allah ƙarshen wata ta ƙara ba ba za mu mun yaran mun gano a ce suna gane ma abin a ce kariya abin sosai kaji daga ne ya ce oh yanzu na ba malamin da ke koyar yaran nan dubu talatin ce eh ai shi boko ne na shi shi ko dubu uku ya ce to ba bi ƙara yi daga yau ya ce na gama na gama karatu ka gama ce wallahi na gama sai kuma kuma san Allah ba su shi mai to kaji malam zai to to haka ake haka ake duk inda ka sani yawan sun fata wadanda mutum na nan ke nan shi yasa wata rana ni ake kuma mu dan ni sai in kokon ma mutum ma zagi wallahi ina iya zuzzage mutum saboda ba ka gane Allah ba san Allah ba da yawa mutanen da ba san Allah ba kana tare da su ne amma wallahi ba san Allah ba kuma ba su san ma daraja abin da kake koya musu ba ko suna zuwa ne wani lokaci su ɓata lokaci ko in sun zo neman wani baya nan su zo karatu amma wala kariya ta ce saboda ni ba abu bane wanda ba mu sani ba a sane yanzu nan nan wurin idan ma'aikata ce akwai inda za a ce in kuna nan a ce mu nan ma'aikata ne a ce za mu je lagos a yi mana ga su ana mai na su mana consultancy training nawa ake ba da ko participant mutum ɗaya in yi kwana uku yana zuwa karatu ko yi mana kaɗan don su ji da ilimi a yake magana a ce mutum ɗaya kun shirya wannan kotun na ƙarshen shekara ko wani abu a ce kowace ma'aikata za ta turo participant ɗin su wanda za su zo wurin su biya nawa suke biya ƙarancin Allah ka gaya mana saboda mutane su don su gane da yake to ka ji ko kwana nawa ka ji malam zali na mutum ɗaya za a je a matsayin in ya zo wurin kawai ya je ya halarci wannan lakcan da za a yi ko yana ganewa bai ko ba ruwan su ba da ya zo ba sai an biya waɗannan kuɗin participant ɗin nan duk mutum ɗaya zai zo zai kwana sai karanci dubu tamanin to sai mutum ya zo nan wata rana ana magana ya zo ba da gudunmawar dubu biyar a shekara guda yana ba maganar banza me zai hana banza gai ba tunda na san ana yawan wanke ya sani kuma to haka mutane suke shi sa wata rana in kana ji ana faɗa da wani ka kale mu kawai kuma mu yi mai kai ƙara zuwa daga ganye gana ba sun sani amma addini ne an mai rikon sa kai na kashi shine babban masifar da muke ba san darajar sa ba wanda nan muka karanta mal abubakar nan wata rana har littafi ya zo da shi ne karanta magabata da za su ce wanda ya koya man harafi ɗaya suka ce mun yadda ni na yadda in zama bawan shi in ya ga dama ya kai ni kasuwa ya sayar in ya ga dama ya aje ni in kai ne aiki a gida ko ya sai man noma saboda harafi ɗaya da ya koya ma to wanne wanda ya koya ma aya wanda ya koya ma sura amma mutane za su ga kullum abin da suke kallo su ba sa kallon ba su ban ce duka ba gaskiya akwai bayan Allah amma mafi yawanci in dai ka tara mutane kana koya masa addini abin da suke gani kai suke taimako kai ma aka maka komi su ne ke taimakonka da suka yadda suka zo to shi ne matsala yahudi ne kuma suka sa wannan domin cewa suka yi da suka ce ya ce kalal wannan qadatul gharbu qalu jagororin yammacin duniya ta suka yi damlarul islam wa abidu ahlahu ku rusa musulunci ku karar da mabiya sai aka ce ya za a yi wani ya ɗau ƙur'ani ya jifa da suka ce wawa ne kai ba shi bane manufan a sakwarkwata addini da zuwa mutane ba ka ganin daraja da shi ne matsalar sai ka riga ka sakwarkwata addini mabiya suka koma ba ka ganin daraja shi duk abin da za a bari a addini ba ka ganin daraja shi ka ga mutum nasara ko ne za ka yi da su a zo a nuna wa mutane za a iya qur'ani mutum karanta bai ma san wane shi ba to in ba da haka nan ba da za ka ga mun canza da mun ji waɗannan mun gyaru wallahi na da ba yadda za a yi da mu sai Usman bin Kodiyo bai magana ya ce za ta samu musulmi dubu goma sha biyu suka kai dubu goma sha biyu musulmai na gaske malam zan ka koma kallon hannu kamar budurwa ta yi kwalliya to dan kana ta haka kana ta haka kana ta haka kamar kasha to da wannan kana ta haka yi Thank you. kaga kuma za ka yi wani jini ko ya ka kuma ta kala wurin da za ka wuce ne ka ga ba na ni kace wannan kurari eh to oho to ba dai ya ka yi ruwa ne kai ya fita daga waje yanzu karatu ake yi ba su ji a wannan lafi ya ce abin da za ku yi ku sakwarkwata musu tunanin addini idan suka sakwarkwata su ba ka gane menene addini kaga ba na bace inda na gaba wallahi ya bace abin da zai na yawa barakallahu fi so Usman bin Kodiyo yace idan musulmi aka same su suka goge akan musulunci ba abin da suke nufi sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai dubu goma sha biyu wallahi duk duniya za ta faɗa da su ba ta yi ta ba za ta yi faɗa da su ba ba yadda za a yi da su to amma matsalan yanda za a rike shi ne da kyau a cikin shi ne babban masifa to shi yasa cikin da sun san haka bari su rika tafarkwata mutane dan haka kawai mutum sai zama kawai ta kiran kalmar yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma tun daga rukunanta da sharuɗanta da komi na ta yaro ka su gaba da faɗi kawai shi a baki bai san me yake faɗi ba shi da aku daidai suke aku aku yaran aku na ce maku masifan yau mafi yawancin musulmi sun fahimci kalmar shahada ne kamar yadda aku ya fahimta aku aku kuturu albabbaga'u shine aku kuturu babbaga babbaga'u zai iya a koya mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana iya faɗi da ya ji ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ke ta maimaita amma ya san me yake cewa wani malami ya ce abin da ya ba shi tsoro wata rana aka ce wani malami yana da aku sai a kunnan nan kawai ya iya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko yau za ka ji da ya ji mutum ka kazo ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ka aku ya tauka aka canza mai ana kawo mai gyada da wake ta ci yana jin daɗi tunda yana kalmar shahada ranar da amfanin kalmar shahada ta zo saboda mai san ma'anarta ba mazuru ya zo zai saukai sai koma yaran su na asali ya fara yau yau yau maimakon yanzu ne tunda zai mutu ke kalmar shahada malam ya dinga ihu irin na har a kunne har mazuru ya kashe shi washe gari mai akuya zo ya ta kuka malami ne babban malami ne ya dinga kuka ya dinga kuka malam aka ce malam yau kana ta kuka ba karatu ce yana jin tausan akwai shi ne ya ce aku aku na nake tana suka ce malam in dai saboda aku ne ba da so ma wani ya ce ba aku ya damun ba masifar da aku ya shiga ya ta damun kuma ma ba shi nake tunawa ba yan adam yan uwana ya ce da yawa mutane yadda suka fahimci kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba su da bambanci da yadda akuna ya fahimce ta haka mutane suke kuma ana ta kokarin a fahimtar da su sun ki akuna ya iya la ilaha illallah amma ba san amfanin ta ba kuma ku auna mutane da gani ya iya kalmar shahada amma ba san amfanin ta ba domin da ya san amfanin ta ba radde ya kamata ya faɗe ta kamar yau da zai mutu ana ana matsar shi a wannan mazuru na dai su amma mai tabbai kalmar shahada mai tabbai yaran su da asali yace to mafi yawa haka musulmi za su mutu ta rayuwa suna faɗin kalmar shahada ba san ma'anarta ba san amfanin ta ba ranar da za su mutu da ake so su yi kalmar shahada ba za su faɗi ba sai su mutu da yaran gidansu su mutu da yaran tsofaffi kamar yadda cikin mai aƙida su fahawiya ya ce wani ya zo mutuwa yana ta a bashi da yaran tsofaffi to a bashi shi ya koma da asalin asalin su zai mutu ana mai kalmar shahada yana a mulmulotu ko kuwa tana ta mulmulotu za a ƙara ma miya ne wannan ya zo mutu a ibn qayyim yana ta gida mai kyau a canza koba ta nan wani yana cewa yaji mai kyau wani yana cewa duk kowa abin da ke zuciyar nan a sai kalmar shahadan ba ita ce a zuci ba ta shiga zuciya ba za ka yanzu da ya zo mutu abin da ya fito shi yake faɗi kamar yadda muka yi ta bayanin nan wani sun zo mutuwa an zo mutum ana mai kalmar shahada mace ana ki ce la ilaha illallah tana cewa mamar mamar saboda mamar ta sani wannan ya zo mutuwa ana la ilaha illallah sai barcelona sai basa sai basa sai har ya mutu wannan tana ana mata kalmar shahada tana cewa hoci ho hoci ho hoci ho take kira har ta mutu man ata ala shay'in mata alayhi wa buika alayhi duk mutumin da ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi lada da shi saboda haka yana da rayatu ahammiya mu gano ma'anar kalmar shahadan nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama na da gaske muke har cikin zuciyarmu mun yarda da kalmar nan kuma mun yarda babu wanda zai zo ya ce mana ga hanyar da za a bi zuwa wurin Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun rike wannan shi kenan sai rigiman da za a samu mun akwai mafita to shi ne saboda kada mu riƙon ka kai na tashi game da waɗannan abubuwan nan suna da gayatu ahammiya ya fito mu koma cikin littafin saboda haka kullum shi ake tambaya shine makasudin magana mu kyale yahudu da abubuwan su in sun zo koya mana wani abu a matsayin wanda ba su gama karatu ba yanzu cikin mu kenan amma wanda ya riga ya gama masu wannan bokon ya aje masu kayan ka gane ne suke nufi ka ɗaliban sabon su kuma ma mafi yawanci yanzu karatu yanzu karatun da kai da wanda muke da wanda shi muke a ma'aikatan mu bala wata sai kai wata nawa kai shekara nawa bambanci shi kawai ka taɓa zuwa ba amma ba shi shi ake a wurin aiki bala ne shi ake yi to to me ba su ke da ka aje masu abin su ba kawai sun zo zo sun bugo shi ka gane amma mutum ya koma ya rungumi addinin sai ya sai har mutuwa ta same shi akai kullum kokari yake yana neman ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ibnu qayyim ta ba a barin wannan shi yasa kullum sai mun yi karanci ne to goma sha bakwai a sallar farilla kullum mu ce ihdinas siratal mustaqim in ba mutum bai nafila ba aka ce to menene bayan ka shirin kai ta to ihdinas siratal mustaqim aka ce a'a ko ka samu shiriyan yanzu kana ta ihdinas siratal mustaqim yanzu kana roƙon Allah ya baka sabati da istiqama ila al-mamat har zuwa mutuwa ba ka wadoye ba muka zo ala ayi halin da mu muka zama yace babban wasiyan da zai mana kullum mu ta roƙon Allah husnul khatima sannan ka rika cewa Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك kullum kai ta yin wannan an mutu a lokacin da ka dauke ka saboda ba masifar da ta kai wannan a ce mutum sai ya zo mutuwa ya canza ce mutum ya zo mutuwa ya juya baya ya canza saboda haka shi ne nan don haka in mutum ya yi sa'a ya mutu yana nan a mabiyin manzon Allah fitinan nan ta kare in ko aka yi rashin sa'a to nan aka fara ganin masifa فقال فقال فيقول محمد أي أشهد أنه أي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شو اللي ساعة كده سنة لا ما جاء أيوسا في التشريكو فذاك اللي يسي محمد كجيني في سكتري يسي آه يا يدى أشهد أنه رسول الله ما سيد شي مزار الله وأنه جاء بالحق من عند الله kuma ya zo da gaskiya daga wurin Allah fa yuqalu lahu ala zalika hayya sai su ce ai akan haka ka rayu mun sani wa ala zalika mitta kuma akan haka ka mutu wa ala zalika tub'atu insha Allah kuma akan haka za a tada ka in Allah ya so kaga wannan yayi nasara thumma yuftahu lahu babun min abwabil janna sannan a buɗe masa wata kofa daga cikin kofofin aljanna فيقال له هذا مقعدك منها والنشين ولن زمن كدغ wannan wuri da aka tanada kuma adda Allah laka fiha kuma wannan shine abin da Allah ya tanada maka ciki ga sunan fayazdadu ghuffatan wa surura sai ya ƙara gurin ina ma da yayi aiki da yawa fiye da haka da murna yana jin dadi kuma yuftahu lahu babun min abwabin nar sannan abu do masa wata kofa kuma ta wuce kalla ya gani inda bai sa'a ba ويقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته أتي maka kaga wannan shine wurin zaman ka kuma shine inda Allah ya tanadar maka da ka saba ma Allah da ka saba ma Allah da ka shiga uku Allah ka tsare mu daga saba Allah wa yanzadu ghibatan wa surura yanzu sai ƙara murna da Allah ya taimake da ka bai saba ba ƙara murna ko ka ƙara farin ciki yace nayi daro Allah ya taimake ni sai mutum yana can wurin kenan to da aka sai ƙara jin daɗi da Allah ya taimake shi ya yi ayyukan kirki sun ma yusahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an sannan bayan haka nan sai a buɗa masa kabarin sa har zira'i saba'in wa yunawwaru lahu fi sannan a haskaka masa kabarin nan ko ina haske taya taya haske wa yu'adu al-jasad lima budi'a minhu sannan bayan haka nan sai a maida jiki ga abin da aka yi tun farko kamar yadda aka faɗi ne na khalaqnakum wa fiha nukhrijukum ومنها وفيها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتجعل نسمته أي في النسم الطيب sai a sanya ranka asalin nasuna shi ne asalin ran ta dauka a sanya shi cikin rayuka masu kyau masu bai sha'awa masu wanda za su ji daɗi ko ko wasu abin nan ba a tsayyacin rayukan wasu tsuntsaye masu masu abin nan wahiyar tsayirun ne su ne nan ta'aluku min shajarin janna shine wasu tsuntsaye da za su rika ci daga ƴaƴan itatuwan aljanna itatuwan aljanna su dinga ci a ciki فذلك قوله wannan shine maganar Allah da aka ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil hayati dunya wa fil akhirah wannan shine yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da magana wadda take tabbatacciya a nan duniya fil hayati dunya su rayuwa kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wafil akhira in an je lahira kuma malam nan kanta za su rayu sun rike sun yi abin da sun samu sabai Allah ka samu cikin su suratul ibrahim aya ta 27 al-aya aya ta 27 afwan wannan shine mumini ko mumina muna fata Allah ya samu cikin wannan na farkon wa in kana kafir in ko mutum an yi rashin sa'a kafiri ne shi bai imani ba إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء الله كتريم إذا كذو توجن كيفي فأسا من قومي فأسلا shi yasa da yawa nan malamai ko wani ko kaje ka bi inda za ka bin ka dawo waɗanda ke ganin su ce mutumin da bai salla ba su a wurin su ba kafiri ba ne to amma za su ce to to sai ya za ta sun ya je lafiya ba salla sai ya za ta to bugu da kai ina ba da wani da da su da karkani ya yi wala ya yi ce su da suka ce ba kafirin bane wanda bai sallah ba suka ce to in an zo gab da za a yi sallah sauran ka kai a yi sallah a kashe shi tun da bai yi ba to kuma daga ai duk inda za ka fito ka bi ka bi ko ta ina duk inda aka ce an zo ga nan wallahi ba la wasa da sallah ba ba ba tare da ba ya zama mutum ya zama mai damu da ita bai ce ya ce abu da ne ce ai abu wani sun sauƙaƙa sun sauƙaƙa duk sauƙaƙa da za su yi aka je lahira suka goya kuwa ta kai zai bauta to abin da aka ce guda ɗaya ta dalilin ta za a iya kai ka kurkuku a ɗaure kai ta kan alama guda ɗaya wani ya zo ya ce maka da sauƙi ka bar ta ka tsafa kana yin guda ɗaya ba ka je da ita ba gara ka ce gara dai in yi ta in ba an je sai in ba matsala dai na sha amma kamar yadda an je ta bayan da ba za a dawo a gyara ba ita ai da kike ganin malamai su a isiya din ne ko isiya duk inda za a samu rikici in dai rikicin da ka san ba zai warware bane a duniya ya je lahira wallahi ga ka isiya din ka dauki ne ba rikicin nan nan je ta a kace ko da baka ya haka ba da ba ko mi kace to da leyo kuma ba da da shi nan mun gode wa Allah shi nan amma ka tsaya kai ta koko ko to yanzu dai ku duba ga nan an ce da aka zo da ba in farko aka zo ba su sallah ta kace da ba da karawa wajen kai ji ba ran biyo ta da sai ta sallah ce ta kare to ji wannan ba sallah ah min su lam yujad shay thumma utiya an yaminihi fala yujad shay an zo ta gefen da ba ba komai azumi ma ya gudu babu thumma utiya an shimalihi fala yujad shay an zo ta wajen hagu ba zakka da ba ta da kuɗi ko ya aje a bayi to ya mutu ba zakka ba ko su ba gidan su wata ce ba bakin hali da bakin zuciya da mugunta mutum ya dauki miliyan 850 ya je ya sa a sok away ya mutu ya bar su dan sun rufe ko sun tara ban wala ta alƙawa balle ta sallawa an ya tsara shi bai ci ba wallahi bai ci ba balle ko wanda ba mai bari iyalin shi sun ci ba shine zai ci da zakka su zo zuwa sau za ka babu komi ta nan ba ta wajen gefen hagu babu shi ma dama ɗan hagu ne to ba komi shi nan ɗan gefen hagu ne babu fa yi ƙwalu ai sai a taho a wajen abin nan ko fa yi fa mine ne fala yau sun ma'uciya min shiwali rigilai fala yau da rushe an zo wajen ƙafa kuma ba komi ba maganar sadafa ba maganar sallah ba amru bil ma'rufi ba kyautata ma mutane sai ma cutar da mutane yayi shi ba wani abu domin dama da an ce ma ba kyautata wa mutane ne aka ce hukumul mukalafa shi ne nuna nama mutane sai nuna nama mutane kowa ya fi ne an cutuwa ne an cutuwa ne an cutuwa ne wani cutar har ta kai ga bakin ciki ya tsaya mutu saboda bakin ciki sai wannan kawai mutum ya tara ba abin da ya tara na kyautata wa mutane kowa tsuka a kaga mutum ya jira uku kawai saboda haka an zo ba wannan ba wannan ويقال له اجلس سأتي تظن fa yajlisu mar'uban khaifan haba malam zai tashi zaune yana makarkata cikin tsoro cikin firgici hankali ya tashi wa yuqalu ara'aitaka hadha ar-rajul alladhi kana fikum menene labarin ne zaka ce game da mutumin nan da ya kasance cikin ku ha ma za ta kulu fihi ne za ka ce game da shi wa ma ta shahadu alaihi ne za ka yi shaida a kai shi fa ya kulu ayyu rajul ya ce wani mutum ke nan dama bai damu da komai ba kawai abin da ya zani kuɗi ayyu rajul wala ya tari lismi ko sunan ma su bai sani ba iya komi fa yuqalu lahu muhammad sai a ba shi kiri a ce muhammad kenan ana nufin annabi muhammad ne za ka ce game da shi فيقول لا أدري لا إني ما وصلي با وصلكم يبقى مدشي ba abin da zan ce game da shi haka yayi ma addini rikon sa kai na kashi kuma ko yanzu haka akwai maza akwai mata a yanzu nan da za ka tambaye su ba ma a kabari ba wallahi ka tambaye su su tashi su ma bayani na minti biyar game da annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim wallahi ba za ba ba su da wani abu mai kyau guda ɗaya da za su iya faɗi game da shi saboda wasu damu da addini ba ba wasu da karatu ni fa na gaya muku mutumin da yaro yana karanta yana cewa dala albadaru alaina min saniyatil wadayati qur'ani ya rike karanta har da duka ya mai sai na karanta qur'ani a rayi aka fito bayan yaro ya fito an dindo kai kai kana karanta qur'ani a bayi ita matan ta fito me yayi kake dukan shi yace ya je bayi yana karanta qur'ani منين القرآن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يكي ما من تتي أما نيكو كمان ناجي با قرآني بني فأكتي أنتي كو كمان با قرآني بني يتي كي سفار كوكا ويجي كل حاجة يكي مجا الله نيزو صلى سيتي فلا البدر علينا من ثنيات الوداع to ka gaya mai yanzu da matan da mijin nan yanzu waɗannan ne za ka tambaye su game da maza Allah sai ma wani abu ta? Banjuwa? to yi maɗan yayin da yake wannan wannan kwandon wanda kwando da wannan fanke suka haihu wannan shi ma ba wai ba wai yana karatu wa aka ce ya fi su kurma kare zai gaba zai gaba wani ga to yanzu zai zaɓa mata wanda za ka bibi ta ce ka ce kan ne ko shi ɗan yanzu za ka da kirki ne to gara gara ji ha wani zai tsinta rediyo zai tsinta wani yawo ko zai kare da wani shi ma mai daga za abin da yake kawai malam na zunan to haka to waɗannan ne za ka masa wani magana game da magana da cikakken ba ruwan ba su taɓa tsayawa su ce wani su damu da ma su karanta ma rayuwar manzon Allah su so su abin nan ba da yawa fa muna ganin a islamiyyar nan sun zo sun fara shiga to yanzu ne fa ake zuwa a koya masu wannan ɗan abin nan wannan kulabatu nuru da shi ba kulabatu nuru da shi da shi da su kawo a kawo wanda su je kara arba'in yanzu suka fara jin sunan maman ya aka yi ya aka yi ya yanzu suka fara to yaushe suka gama matanin nasaban manzon Allah har suka tafi suka ji irin jigajigan su ya sace shari'a a wannan abu ya fita shar'iyya da manzon Allah ya yi ta kafa gwamnatin da gudanar da tsari don abin nan ba littafin da muka zo muka sa ya mutu ya gaya muku wajen shekara goma muna bugawa suna ba ma da shi to wanda wanda yake koyar ibn abdullah muhammad ibn abdullah shi ne zaka koya wata to ka to ka auna wannan wannan yadda ke da ya mu wannan saboda aka malar aikin mu babba ne katon aiki ne gaban mu wallahi aiki ya zama dan kazo ka tara mutane da kake so bari ka koya musu gwamnatin manzon Allah da ya gudanar da ya za a shiga ne hawa sai da shawya a shawya in aka kai in ka ga inda suke jin daɗi kawai da ka fara zagi wani nan ne za su gane amma shi littafin da za a koya musu wallahi ba za gane ba bayan mutum da tun sai dai dubura mutum ne tuntuni karatun da ya kashe na da ya ku kaje ka ɗauko rubutun da wanda kake fi ta jiki kake koya mai yanzu shi abin na zan iya to ya za ka ke gane wannan karatun bai koya ba tuntuni ba ruwa rana ɗaya kawai ya ga an tara wa wuri ana iya zo shi ma ya zauna bangwani ai malam musibar tana da yawa shi yasa addinin da za a yi za a ta faɗa da mutane ne kawai a ta tafiya ku ta faɗa kawai saboda abin da kake kwata kwata musu ba san me kake ta ba kawai to Allah ne ke kuje mu to wannan dai haka za a zo a tambaye a tambaye game da sai na shi bai san bai san bai san ma magana shi ba abin da zai ce game da manzon Allah sami'tu an-nas qalu qawlan ni dai kawai na ji mutane na faɗin wasu maganganu فقلت كما قال الناس لما نفدي كما ان متانين ke fadi ويقال له على ذلك حييت وعليه مت haka ne akan haka ka rayu kuma akan haka ka mutu وعليه تبعث ان شاء الله kuma akan wannan za a tada ka in sha Allah kowa shike zaban makai sai da yake so فقلت كما قال الناس وانكم مين ne tsallake eh ثم تفتح له أي باب من أبواب النار فنزل أبو دي مسوى تقوفها تقوفا موتا ويقال له هذا مقعدك من النار في توقعول الزمن كان النوتا إلا كساماما وما أعده الله وما أعد الله لك فيها لأظن أن لا يتعد دماتك ويزداد حسرة وصبورا لك نلي سيقال بطن شكيدك مجرى هلكا كان ويو هلكا ويو نداما هذا أوانك أخبري yace yau nadama ta ho wurin nadama lokacin yayi nadama ta ho lokacin nadama yayi dinga kuka yana kiran su boran halaka halaka yana wayo wannan kaman da yake ce yau da hausa mutum yace ya shiga uku ya bari ya lalace to shi ne abin da zai yi hasaratan wa suburan Allah ka tsare ثم يفتح له باب من ابواب الجنه sai a bude masa kofa aljanna ya gani da yayi imani da yayi aiki inda zai shiga fa yuqalu lahu hadha maq'aduka minha sai a ce mashi wannan wurin zaman ka kenan inda kai kirki wa ma addahu Allah laka shine abinda Allah ya tadan maka kana dan maka fiha law ata'tahu da kai maka ta'a da wurin zaman ka kenan fa yazdadu hasaratan wa suburan sai ya kara bakin ciki da wutin ciki da ihu da kuka da kiran halaka wayyo wayyo halaka thumma yudayyiqu alayhi qabruhu sannan a takura masa kabarin sa hatta taqtalifa fihi adla'uhu haka karin sa sai sun saba ma juna wannan fatilkal ma'ishatu dhanka wannan ita ce rayuwar nan da Allah ya ce za a yi ma rayuwa ta kunci kenan wannan ita ce rayuwa ta kunci allati qala Allah fiha wanda Allah ya ce qala Allah فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما wannan fa inna lahu ma'ishatan banka wannan shine zai samu wata irin rayuwa ta kunci ta matsatsi ta tozarta wala shuruhu yawmal qiyamati ama sannan kuma ranar tashi alkiyama gashi za ta dashi makahu ya ganshi bai gani malam jamal jamal jamal jamal in kana son ka gane makamta babban masifa ce ka kulle idan ka kai tafiya cikin dubu a daki ka gani to ka kaddara ka ce da haka kake zuwa lafiya ka kaddara in za ka dauko wani abu da ka aje ka kulle idan ka kai dubu wani dauko ka je da za ka rika karo da abubuwa ka ce ko ke zuwa haka kake asalin da za a yi ranar kiyama za ta koto ga fitintunu kala kala la tu addu wa la sannan kuma ga shi ya tashi makawo yana kuka yace rabbi lima sarkani a'ma wa qad kuntu basira yaya ka tada ni makaho bayan da can ko ina gani a duniya yace ina qala kadhalika tatka ayatuna fa nafitaha fa kadhalika al-yawma tunsa ayata ayoyin mu suka zo ma kai banza da su ga qur'ani ga manzon Allah yana karantar da addinin nan sahabbansa da ayyansu suka ci gaba da aiki mutum yayi ma addini rikon sa kai nan kashi yana yana da wayo zai iya neman kuɗi zai iya barin ƙasar shi ma ya tafi wata ƙasa saboda ya nemo kuɗi ya nemo duniya amma nan ba ruwan shi da maganar addini ba ruwan shi da maganar lahira kullum an nuna masa sai ya dariya cewa yana da sa'a ashe addini bai yana da lokaci bai da lokacin koyo koyo su ga dama za ka koya ita ko duniya tana da lokacin samun ta in ka bari ta sulle ma ba za ka samu ba saboda haka wannan wasu riwaya يوتى الرجل في قبره لا أزوم متنسكين قبر الزا فإذا أوتي من قبل رأسه دعته تلاوة القرآن دفعته وجي فإذن اللي باب في القرآن بشينا ليس أولا ما لذاني ka tsale da kayan kayan wani wuri kuma ka tsale da to to idan aka zo mu wani ta wajen kabarin sa za a zo ne karatun qur'ani zai kare shi ya kare shi ya ce mashi ina ni na hana shi bacci na hana shi kaza saboda haka har qur'ani ma ya aiki wanda bai iya ba ba kwata kwata yanzu ba ka yanzu in an yi magana nan yanzu ba ka san waɗanda sun kai ta allinka ba amma ba su iya karanta buɗe qur'ani su karanta ko sura ɗaya kuma sun taɓa yin kuka suka nuna ma sun damu in ko ya rasa kuɗi ba ya rasa kuɗi ba yawwa kai ke so ka tsora ya rasa kuɗi ba to kamata ya yi musulman da ya san bai iya buɗe qur'ani ya karanta ko sura ɗaya ya zama babu wanda ya fi shi bakin ciki da damuwa saboda duk abin da ya mallaka bayan wannan yake kyauta ta addinin musulunci mutum Allah ya taimake shi yana musulmi yana mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ahlul qur'an wanda zai iya ɗaukar qur'anin nan ya karanta ya nemo ma'anan gwargwadon hali yana aiki da shi ita ce kyautar da tafi kowace kyauta ko sarkin duniya ne mutum in bai da wannan wallahi bai da komai a wurin Allah in ko mutum ya samu wannan ko shi ya fi kowa rashi a wurin Allah bai rasa komai ba a dai ya haƙuri a mutu a gani za a gaban banci kama fa shi ne abin da aka fi ganewa mutane za su tashi kai tsaye haikan da gaske mutum ya nemo duk inda zai sha wahala in dai zai san zai samu kuɗi ba wahala amma an zo magana addini wannan shi ta mai rufa su kai na kashi sai mutum ya ga dama ko sai in bai da abin yi ko sai ya ga kawai komai ya lalace ko sai ya ga ba wani abu sai koma kai ma da kake addinin haka yake ma kallo yanayi ma ne a matsayin yanzu ba ka da abin ba ka da komai ne da za ka samu wani dan buɗi to da za ka bari kai ba saboda haka in an rasa ne ake dawa addini a haka suke tunani kullum ko ka gan su kuna dariya tare kuna zama tare kuna dariya dariyan nan da suke ma ta izgili ce ba a suke ma suna ganin kawai kai yanzu ka samu addini ne saboda kaza nan wurin akwai dan wanda yake zuwa nan yace abokin aikin sa wanda suka yi aiki wuri da shi rikan sun yanzu ritare shi sai ya riga da shekara biyu ya riga shi sannan ya zo ce sannan ya zo ce mai wai kai ni na lura yanzu kwata-kwata ma kai ka zama born again ne ka zama wani kamar wani convert saboda yanzu kullum ina kake sai ka ce masallaci karfe kaza masallaci ina wurin karatu wurin haka kawai zaka ta maka maka karatu an ce maka daga kai retirement ka mu ka mutu kenan ka zo mutuwa kenan zaka sauki rayuwarka gaba sai ka koma addini abokin da yake gaya maka baki da baki yake gaya mai to Allah abokin ka abin da ya gaya maka shi ya ga yanzu komai kai sai dai addini komai sai dai ake tafiya makaranta karatun Qur'ani wane ne wane ne sallah ran nan ma ce mai wayo wai har kai ka ce karfe uku ma yanzu kike tashi to baccin nawa kai kika awa nawa kai baccin da za ta tashi karfe uku kaji wanda yake sarrafa sun ake ba wannan shawara mummunan shawara daga mugu yan madina da nan muka karanta wasu yan madina in suka kai shekara arba'in daga nan suke naɗa shimfiɗa su jingine sun daina wasu da dare sai bauta to kullum in mutum bai gane ba ka bugo mai irin wannan karatu za ka ji inda zai shiga to sai ka bi shi a hankali ka ga ranar nan da muke maganar nan wani da aka tashi kawai shi da ya hararo aka ce imamu malik ba daga imamu malik ba imamu abu hanifa imamu malik yawwa kafin ko aka ce suna shekara arba'in shi mutum yana sallar shi da sallar isha'i da alwalai shi ta sallar asuba da alwalai shi ta isha'i sai shi wani ya yi wufi ya ce ba su da iyali kenan to shi bai san dukkan makarantar tasiri da yake daga can suka shawo ba wani shi in ya tashi bautan ma ya fara bautan in aka zo wajen matan ta ci ta ci mai kwala ta ci ne mai suna ba yaran yara ne wannan sani wani matan in aka zo wajen bautan Allah ma ta fi shi ma bautan Allah wani ma gaba ɗaya shi ma bai ma iya irin nata a wannan lokacin saboda ko cikin sahabbai an ga wannan lokacin za a mutum sahabi zai dawo gidan shi dawo matar shi ta wanka ta alwala ta komai ta zo ta ce mai hallaka min haja ilayya akwai wata bukata wuri wuri kana da wata bukata wuri da in yace a a kawai in ta kama sallah ta zabi shi ta san ya gaji yanzu da ta zo su bari in akwai wata bukata na hakkin da take yake gani na aure da tambaye ya ce ina su lokacin kuma daɗin suke ji mai bautar Allah saboda ka ce ina ya gaban Allah ki roƙa mana sai kai ta sallah sai ta karatun Qur'ani yana kwance tana zuba tilawa yana kwance tana zuba tilawa in an kai wani wuri yanzu ta yi sallah ta yi masa addu'a ta yi sallah ta yi masa addu'a sannan bayan haka nan sai ta kada shi an jima shi ya sallah ko raka ne ko shafa'i da wuce ku duba mata abu darda har cewa sai a nan duniya sai ka nemi aure na ni yanzu a lahira ni nake neman Allah sa ka zama ango na suke ta so sai ya kaje ganin wannan ai wazo sallan zuwa kowa sun ga zuwa kowa ga Allah gaba da sai a nan duniya kai ka nemi aure na ni nan kai ka je gidan iyaye na ka nemi aure na wallahi ji Allah ya ina neman auren ka wurin Allah ya aura ban kai to ya ga gani ya aina eh ta dage tana bauta ta ga saboda bauta Allah ce ta ga ha alahira ba ta fata ya kulle ba so da haka a nan duniya ce je neman auren ta ta ce yanzu ni nike neman auren ka wurin Allah kada a je lahira ka samu aljanna ka bani ina so mu tafi a can a je aljanna to ya ga gani wancan littafin da muka karanta na mata ulul himma inda nisa kafin mu fara wannan ulul himma inda rijalul umma a cikin nan akwai matar da aka ce a wurin sallah sai da ta shekara 30 mu ba wurin ba wurin da take sallah da ta shiga wurin in da bukata ta san adadin ta kama ta ta fita to kuma wani lokaci ba ta fita in ta shiga tun daga azhar ta shiga sai gobe da safe daidai daidai abin da take fita daga wurin sai bukata ta dan adam to ta kan fita ne bayan hanki bayan bayan kamar ta yi sallar duha sai ta shiga ta shiga ɗakin ta dan huta ta ci abinci ta dawo cikin wurin sallar nan bayan in ta shigo bayan azhar ta riga ta sallar azhar in ta zauna nan sai gobe sai dai irin wannan lokacin bayan hanki shekara talatin ita bata bata san dubiyar haihuwa ba bata san barkan bata san gidan bata san shekara talatin tana wannan wurin bata fita waje ba to shi ne aiki shi ne to ka gani to ka gani zo da an magana wani wasu sai to bata da iyaye bata da bata da kaza bata da kaza bata da kaza sallama ma Allah take yi sai mutane dole sai su hakura da su ce waɗannan ba yadda za mu yi da su kawai sun riga sun koma wurin Allah gaba ɗaya ba ba mu kyale su sai dai ana buƙatar addu'a a je wurin su kuma da ayyukan take sakamako ne to ya ga gani to mutum ya biya kokarin shi kawai to a bayan waɗi nan kai kuma ka jiƙa littafi sai da kuma jaka ruwa ko kwala ko ba kwale ka wai za a rufiya min qibal yadayhi idan aka zo ta wajen abun nan gaban shi dafa ato sadaqa sai sadaka ta kare masa kaga wannan na kirki kenan wai za a rufiya min qibal rijlaihi dafa'athu mishiyatuhu ila al-masajid idan aka zo ta wajen kafafu kuma taka wanda mutum yake zuwa masallaci ai lokacin da ka fito daga gidanka ya zama na ba inda ka nufa sai masallaci kuma so kake ka je wurin nan kai sallah ka ji an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce in ka mutu akan hanyar nan kai sayyidi ne kai in ka mutu akan wannan shahada kai sannan in ka je kuma Allah ya taimake ka ka je ka dawon kuma an kaddara ka je lafiya ka je cikin alkhairi ka koma gidan alkhairi cikin alkhairi ma kharaja ar-rajul min baytihi yatlabu ilman illa sahala Allah lahu bi tariqati ila janna babu wani mutum da zai fito daga cikin gidansa kawai ba abin da ya fito da shi sai neman ilimi dan ya san me Allah ke so mai manzon Allah ya face Allah ya sauƙaƙe masa ta dalilin wannan hanya zuwa a aljanna a cikin raudatul uqala cewa akai babu wanda ke shan gara ƙasa ta samun addu'an mala'iku kullum in kana so ka zama ƙarƙashin inuwan mala'iku kuma kullum kana cikin addu'an mala'iku to ka nazarci makaranta wurin ilimi nan ne kadai ke da wannan ko a wajen jihadi ba sai haka ba gaba daya to za ka babban abu ne babban kyauta ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya mana gaba na gani na kabi hada al'azab al-jismi lil wasati fil qabr dan za a Allah ka tsare mu daga azaba wa alaikum salam na eh eh
to amma shi kuma yana kallon kamar akwai kakkantawa na an san kana da gurin kwana aka ce za a ma'ana rushe gurin da gyara ba a gyara mu koyar suka da gurin kwana a kan shi to irin wannan tunanin kamar an kakkanta malaman addini misali wata ce ne ma irin wannan janyewa ba zai zama abin ya zama kamar daidai da wani abu yana ganin ba daidai suke ba ba a yi mutum da ya kawai su gaba da abin da ne sha Allah ya ba da masu abin amma wannan bai yi daidai da mutum ba kaga wancan ai da abin da yake kallo abin da ya kalla ya yi nisan bambancin abin da yawa ko ya ci gaba da haka nan ai ana darajar ba shi ake darajar da ba ba shi na ake darajar da ba ina ganin sa da bambanci da wannan kawai wannan su kokari kawai ba dole bane na an gyara wannan sai an yi wasu wannan kawai a kyale shi gaba da ya Allah ba su masu kafi da kawai a cikin nan ma na kun su bar wannan shi a kuri kawai Allah ta tashi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وكسر قلوبنا ونفسد مآثرنا وحذف أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اجتنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في جمرة نبينا وتأتي لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله